لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna ɗaya ga wata na zulqa'ada shekara ta 1447 hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda ya dace wa sha takwas cikin watan hudu miladiya ta dubu biyu da ashirin da shidda da izinin allah wannan zai zamanto darasi na goma sha ɗaya a cikin littafin nabiyun rahmati sallallahu alaihi wa sallama siratun wa durusun wa ibar da izinin allah malam yana mana bayani akan abin da ya shahi salo daban-daban na abin da ya shahi da'awa wanda kuma bayan shi malam sai biyo baya da irin asaliyim da irin abin da ya shahi matsaya ta mushrikan garin makka game da da'awar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda wannan subhanallah wanda wannan da'awa ta biyo marhaloli daban-daban yani da'awar ta biyo zango daban-daban sannan kuma kawo cikas game da da'awar shi ma kahurai ko mushrikai sun yi amfani da salo daban-daban malai ya ambata mana salo na hari shine kokarin yin tasiri akan ammin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shine Abu Talib wanda aka kai karan manzon Allah zuwa ga Abu Talib akan cewa ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abun da yake na da'awa wannan abun bai yi tasiri ba suka bullo da salo na biyu wanda suka ce za su keɓance manzon Allah da Abu Talib ɗin gabaki ɗaya a gehe ya zamanto kamar wani yaƙi ne tsakanin mutanen makka gaba ɗaya da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da abu ɗalib a gehe ɗaya wannan salo shi ma da izinin Allah Allah bai rubuta mashi tasiri ba salo na uku da suka yi alittihamatul batila lisaddin nasi anhu sun yi tuhumce-tuhumce da yawa wanda suke na ƙarya don su kange mutane game da sauraron manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sun tumce shi da cewa mahaukaci ne sun ce boka ne sun ce makaryaci ne sun ce yana karanta tatsin niyoyin mutanen farko duka waɗannan abubuwan da suka faɗi babu wanda Allah da kanshi bai ba su amsa a kanshi ba matashiyar karatu a yau al'usulubun rabi' salon waɗannan mushrikai salonsu na hudu game da abin da ya shayi kange mutane game da da'awar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mali ce ali'tida'ul jasadi shine yin ta'addanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gangan jikin shi kenan tunda an biyo waɗancan hanyoyin duka sun iya to yanzu ya za a yi mu cutar da shi a jikin shi har ya ji cewa dai kai wannan abin gwanda ya bari shi ma ya huta to shine ma yace laqad istahfala iza'uhum lirrasuli sallallahu alaihi wa sallam wa ashabihi li saddihim anil haqqi wa man'i da'watihi sallallahu alaihi wa sallam min al-intishari hatta wasala bihim al-amra ila al-i'tida'i alaihim jasadiyan ma yace laqad istahfala ay laqad tafaqama wa shadda haqiqa ya tsanantu ya ƙara faɗaɗuwa me ya faɗaɗu iza'uhum cutarwar da mutanen garin makka suke yin shi lin rasuli sallallahu alaihi wasallama game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ashabihi da kuma sahabban shi a cutar da shi sannan kuma a cutar da waɗanda suke tare da shi dan dai a tilasta musu wannan addinin cewa su bari malice lissaddihim saboda a toshe mutane a kange su anil haqqi game da abin da yake gaskiyar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sannan wa man'i da'wa man'i da'watihi min al-intishar ya za'ai a hana da'awar ta rika fadaduwa tana ƙara budada ya zai a hana waɗannan abubuwa yace hatta wasala bihimul amra sai da al'amarin ya kai ga waɗannan mutanen ila li'tida'i alaihim jasadiyan ayi ta'addanci akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ayi ta'addanci akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jasadiyan a gangan jikinsu an kai ma wani hari an kai ma wani hari wani an cutar da shi bangare kaza wannan shine abin da suka yi don su hana da'awar yaduwa mali ce min zalika ma rawahu al-imam muslim daga cikin waɗannan bayanai da suke tabbatar mana da cewa an cutar da su a gangan jikinsu abinda imamu muslim ya zo da shi hadisin abu huraira radiyallahu anhu kala hadisin abu huraira allah ƙadar da a gare shi yake cewa kala abu jahal wata rana da'awa dai tana nan tana ƙara haɓaka tun da yanzu ta bayyana ana yin ta a bayyane abu jahal sai yake cewa hal yu'affiru muhammadun wajhahu baina azhurikum wai shin muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'affiru bi ma'ana yana turbuda ko kace yana dora kanshi a ƙasa inji Abu Jahl shine ma'anar yu'affiru yu'affiru ai ma'anahu yasjudu wa yulsiqu wajhahu bit-turab kenan yana yin sujada yana sa kanshi a ƙasa inji Abu Jahl hal yu'affiru muhammadun wajhahu baina azhurikum kuna zamne gawa ne gawa ne gawa ne kuna gindin ka'aba zai zo ya turbuda kanshi a ƙasa kuma a rasa wanda zai tanka mishi faƙila sai aka ce wa abu jahal na'am ƙwarai da gaske haka yake mutane suna zaune zai zo ya tsiri sallah faƙala sai abu jahal ya ce wallati wal uzza ya ce yana rantsuwa da lata da uzza la'in ra'aituhu ya fa'alu zalika in na sake ganin shi ya aikata haka ya ce la'aɓa anna ala raƙabatihi subhanallah ya ce zai taka wuyan shi subhanallah عليه من الله ألف لعن عليه من الله ما يستحق to anan kaga ya rantse da mi ya rantse da lata da uzza wanda kuma rantsuwa da wani Allah subhanahu wataala baya halatta inna Allah wa rasuluhu yanhayanikum an tahlifu bi abaikum man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut duk wanda zai rantsuwa ya rantse da Allah ko ya jadin barin bakin shi ya shiru to nan rantsuwan da ya da lata iya daga cikin gumakansu sannan kuma uzza tana daga cikin gumakan mutanen garin makka ita lata ta yi shahara a yankin ta'if Allah ce a fara'aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra to waɗannan biyun da ya rantse da su ita lata yankin ta'if ne asalinta kuma suka ce wata sakratun ce bayda'u murabba'a wani dutsi ne hori wanda yake da kote guda hudu kare suka ce al-shaq ash-shakl allazi ya'buduha taqif kenan shakal kin shi kare ne wanda kuma suka yi shahara da bauta wannan gumkin su ne kabila ko kuma jama'a ta saqif da waɗanda suke kewayen su abdullahi ibn abbas da shi da mujahid suke ambatawa game da abin da ya shahilata suka ce annaha kanat li rajulin salihin asalin bigirin ya kasance ga wani mutum ne mutum nagari wanda wannan mutumin ya littu sawiqa lil hujjaj yana dama ko ka ce yana kwaba gari ga waɗanda suke zuwa aikin hajji ko ya zama to a dama a ba su su sha ko kuma a dama a soya kamar da za a yi tsala a yi wane ne ya rika raba ma mahajjata lokacin da ya mutu shi wannan latan lokacin da ya rasu ya kirkiri wannan ko kuma aka kirkiri wannan bigirin falamma mata akafu ala qabrihi suka zo kan kabarin shi suka gina wannan abin da suke na bauta sannan kuma suka rika bauta mishi sannan asalin sunan lata suka ce daga Allahu ne haka suka ambata suka ce lata Allahu daga can aka ciro sunan mushtaqqun min Allah wasu suka ce a ليس أنه مشتق من الله إنما اشتق اسم لاتا من لتا دغنا أكا لتا يلت كنان داماوا suka ce daga naka samu suna ala aide ko daga ina ka samu shi iya daga cikin gumakan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake su a lokacin da yazo ya aika Mughira ibn Shu'ba yace wannan bigiran da ake bautan lata a tabbatar da cewa an wargaza wurin an watsa komi kuma kowa ya watse kuma haka aka yi shi kuma uzza suna kiran shi da suna wani bigiri ne wanda yake da alaka da wadin nakhla wadin nakhla wani wuri ne tsakanin makka da ta'if shi ma dai aka zo aka gina abin da aka gina na bauta ya zama to quraishawa suna girmama wannan wajen sana al-uzza suka ce mushtaqqun min al-aziz an ciro shi shi na daga sunan Allah al-aziz wai ta'anisul a'az shine al-uzza shi ma manzala sallallahu alaihi aika saifullahi al-maslul Khalid ibn al-Walid akan cewa yaje ya wargaza wannan aka je aka watsa wurin kuma aka watsa duk wani wanda yake bauta waɗannan abubuwa kenan shi anan Abu Jahal ya rantse da abin da ya yarda yake bautawa Lata da Uzza yace lan in ra'aituhu yaf'alu zalika la aqa anna ala raqabatihi yace awla u'affiranna wajhahu fit turab ko kuma in turbuda u'affiran na ko in turbuda wata huskar shi fit turabi a cikin ƙasa wannan shine abin da kalubale ko kuma abin da shi Abu Jahal yayi tahdidin manzon Allah kan shi fa ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon sallallahu alaihi wasallam sai yazo wa huwa yusalli manzon yana sallah yazo yayi sallah kamar yanda ya saba da yazo wannan wurin za'ama sai Abu Jahal ya raye cewa la yata'a ala raqabatihi yazo yana da niyyan cewa wai zai taka wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Abu Jahl fama faja'ahum minhu illa wa huwa yankusu ala aqibai babu abinda ya zo mutane a kai tsaye babu abinda ya zama ta mutane ba zata a lokacin illa wa huwa yankusu ala aqibai sai ga Abu Jahl yana yayi tattaki zai je ya aikata abin da yake ne kawai sai ga yana baya baya yankusu ala aqibai ay yarji'u ala atharihi yana komowa baya baya wa yattaqi bi yadayhi kuma yana karewa da hannun shi yana kokari yana karewa faqila lahu sai mutane suka ce mashi ya abul hakam abu jahal kenan go lahiya malaka me ya same ka faqala sai yake cewa inna baini wa bainahu la handaqan yace wallahi tsakani na da shi abinda nake gani wanda ku buka gani yace wani katuwar gada ce tsakanin da shi shine handaq ko ka ce rami wani katar rami ne tsakanin da shi min narin wanda kuma yake cike da wuta sai gashi yana baya baya kuma yana karewa da hannun shi sai yake cewa haulan wa ajnihatan sannan da wani al'amari mai tsanani wanda bayya iya bani damar da zan yi gaba wa ajnihatan sannan kuma da wasu fuka-fukai ma na daban kenan ya ga abin da ya gane shi sai baya fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amince Allah sabbata a gare shi yake cewa law dana minni lakhtatafathu almalaikatu udwan udwa yace wallahi inda ya kusanto ni manzon Allah yake cewa da mala'iku sun mushi dauki dam sun rarraba shi gaba gaba gaba gaba za su mushi sai gashi yana baya baya da su mai gunduwa gunduwa فقال فأنزل الله عز وجل في الله سبكرنا كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناسية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا tuti'uhu wasjud waqtani Allah ya sabkar da waɗannan ayoyin Allah yake cewa kalla yace lamarin ba haka ba yake wasa yake tsammani yake da'awar na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin ta haka nan ne kawai haka nan bai san ba cewa yana da kariya wallahu ya'simuka minan nas Allah yake bashi kariya sallallahu alaihi wasallam Allah yace innal insana kaga kalan dan adam la yatgha yana da jijji da kai da daga kai da nuna isa wai me yasa an ra'a husagna saboda yana ga cewa ya wadatu ya yi kuɗi iya da lahiya iya da mulki gari nasu ne haka zai rika jin cewa ya raina kowa Allah ta arra husagna ya ce inna ila rabbika ruj'a lalle tabbas zuwa ga ubangijinka ne makoma take wanda kuma iya daga cikin ɗabi'ar dan adam da Allah ya ce arra husagna wadata iya daga cikin abin da yake sa dan adam ya rika jijji da kai illa man rahimallah sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya mushi gyaɗar dogo haka iya daga cikin asbabu tsuguyan kaga girman kai jijji da kai har ka ga mutum cewa yanayin da zai rayu yana ga ai dole ne ya rayu saɓani yadda mutane suke rayuwa ko ba addini ba yake kariya a dan dai ya nuna cewa ni da ku akwai bambanci subhanallah wannan matsala ce wannan ba halin mutum mai imani bane ba wal gurur da ruduwa ko dalilin mulki ko dalilin dukiya ko dalilin 'ya'ya wanda shine manzala sallallahu alaihi wasallam suka rika kwara mishi akai har da yake cewa ai manzala abtar ne Allah ya ce a inna shani aka huwal abtar abokin rigimanka da husumanka shi yake da yakekken baya yanzu wa yake jin shi yau amma manzala fa sallallahu alaihi wasallam shi ake ji to shine Allah yake cewa anan an ra'ahu sagna saboda yana jin cewa ya wadata makka garin su ce su suke da kuɗi su suke da tacewa su suke da mulki Allah ya ce inna ila rabbika ruj'a makoma ka to kam tana gawa tana kuma zuwa ga Allah subhanahu wataala ara'aita allazi yanha Allah ya ce ba ni labari mutumin da yake kokarin hana abdan bawan Allah idza salla a lokacin da yake sallah shi da Abu Jahal yana kokarin hana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai sallah wai ce ba za a yi sallah ba in dai a gaban su ne ba za a yi ba yace la u'affiranna wajhahu fit turab yace zai zai tura fuskar shi a cikin a cikin ƙasa sai gashi ya zo zai aikata kuma abin da ya ya zo mishi ba zata abin da ba zato ba tsammani shi da kai shi baya ya ta ya ga wutar da za ta gasa shi rumus kuma a banza Allah ya ƙara cewa ara'aita shin baka sani ba in kana alal huda wannan wanda kake kokarin ka hana in in ya kasance akan gaskiya yake au amara bit taqwa ko kuma kokarin rayuwar shi gaba daya umurni ne da jin tsoron Allah subhanahu wataala kai a yau ka zo ka ce ba za a yi ba kana bata maka kanka lokaci shine ko a yau duk wanda ya maimaita hali irin na Abu Jahal ubangiji subhanahu wataala kuma iyana nawa daga cikin mutane suka nuna da'awa ba za su tafi ba ba su yarda ba ba a gaban idansu ba Allah ya kashe su aka yi abin wani Allah bai kashe shi ba Allah ya nuna ba kasawanka ga ka kana ji kana gani kai ne wane ga irin maganganun da kai a baya amma yau ga sunna nan a tsakiyar gidanka ko babu yadda za ka yi da ita babu yadda za ka yi al'amarin na ubangiji kar da ka tada maka kanka hankali in wa abu addini ne kaka kalli cewa ne yake a wannan wanan yana da goyon bayan ubangiji shi ko ubangiji la yughlabu wa la yuqharu ba a rinjaye akan ubangiji subhanahu wataala ko daya da haka wajibi ne mutum ya rika ɗaukar izina shi yasa malam ce durusun wa ibar akwai abun ɗaukar izina kuma nawa da yawa za ka gani malam Jafar Allah ji kashi da rahama yake cewa gaskiya tana da wata ɗabi'a yace wallahi ko ka zo a yi da kai ko kuma ta bi saman ka ta taka ka ta wuce kuma nawa aka taka wanda da sai abin da suka faɗi amma yau la tasma'u lahum samiyya baka jin su saboda sun mi sun kauce wa hanyar gaskiya gaskiya baka iya faɗa da ita ka shafa ma kanka lahiya kana ba kanka lokaci yanzu ina abuja yake babu amma musulunci ina yake gashi nan ana ta yi kuma za a yi gobe da izinin Allah za a yi jibi da izinin Allah amma ina abuja yake ina lata ina uzza ina manata babu innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun tarkacen wuta jahannama ne Allah kiyaye shi Allah yake cewa ara'aita in kana alal huda aw amara bit taqwa mutumin da yake kan shari'a mutumin da yake umurta akan ayi alheri a bar dukkan wani abin da ya zama to saban Allah ne yana kiran mutane zuwa ga aji tsoron Allah wannan shine da aure annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ara'aita ba mu labari mana shin ko bakka da labari in kazzaba wa tawalla idan ya kari ƙaryata ya juya baya shi abu jahal inda waɗanda suke da ɗabi'a irin nashi ya ƙaryata a haɗi ya ce bai yarda ba yau ina yake ya zama to banza babu waɗannan su ne waɗanda manzala sallallahu alaihi ya yi addu'a a kansu a wannan lokacin ya ce Allahumma alaika bi abi jahal wa alaika bi utba ibn rabi'a wa alaika bi shaiba ibn rabi'a wal walid ibn utba wa umayya ibn khalaf dukkan su waɗanda mutane kakafin su babu wanda ya huta daga badar sai ga sa a cikin a cikin wannan rijiya an ja an zuba gawar banza mazalla ya zo tsaya kansu yake cewa ina girman kan ina cewa ba a isa ba ina cewa ba za a yi ba ina kuke babu ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa mazalla sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi waɗannan sun riga sun mutu yace a wannan magana da nake kai baka hisu jin abin da nake faɗi musu kaga an Allah ya bashi mai damar jiyar da su abin da yake cikin kabarin can da Allah ce wa ma anta bi musmi'in man fil qubur in anta illa nazir wannan kuma wata khususiya ce ta daban wanda Allah ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan damar ya musu magana kuma suka ji to waɗannan gaba ɗaya manzala ya haɗa su da Allah Allah manzala yake cewa Allah ka iya ka iya muni da Abu Jahal da Utba ibn Rabi'a da Shayba ibn Rabi'a da Walid ibn Utba da Umayya ibn Khalaf kuma gabaki ɗaya ubangiji sai da kai su gabaki ɗayan su haka kuma da Uqba ibn Abi Mu'ayth wanda mun karanta shi a cikin sahihu sira to shine Allah yake cewa anan ara'aita in kazzaba wa tawalla ya ƙaryata ya juya baya ya nuna ba za a yi ba alam ya alam shin shi wannan bawan da yake da wannan halin wai bai san ba cewa annallaha yara ubangiji yana je shi kuma yana ganin shi duk inda kake da abin da kake aikata Allah yana jin ka yana ganin ka me da girman kai me na fandarewa Allah subhanahu wataala wane ne kai ka tausaya wa kanka Allah ce kalla a'a wannan lamarin wannan bawan da wanda yake da halin shi la illam yantahi in dai bai bar wannan abin da yake yi ba na tsangwamar da'awa Allah ya ce la nasfa'an bin nasiya tabbas zamu kama shi zamu damke shi bin nasiya ta kokuwar kanshi gashin da ke gaban kai daga na Allah ce zamu kama shi nasiyatin kokuwar kai kazibatin maƙaryaciya khati'a ai asima mai zunubi wanda shine Abu Jahal da dukkan wanda ya bi hanyar Abu Jahal Allah ya ce falyad'u nadiya ya kira duk wanda zai kira ko kuma falyad'u ahla nadihi wannan tawagar tasu da yake take gindin Ka'aba da suke cewa kaza suke cewa kaza ya je kira su in ya isa Allah ya ce mu kuma zamu bar shi da sanad'u zabaniya zamu kira mushi zabbaniyawa mala'iku ne na azaba za su gasa mushi aya a hannu kuma shine suka nuna mushi kai tsaye yana zauwa suka nuna mashi wani katon handak a gaban shi na wuta in ya isa ya tako ya zo ya wuce shi dole bayi Allah ce kalla la tu'ihu kaga irin wannan bawan da yake da irin wannan ɗabi'ar da wannan halin ko a ina yake kaka mishi da'a duk wanda zai raba ka da Allah kaka mishi da'a ko waye la tudi'hu wasjud Allah ce kai sujada waqtarib kuma ka nemi kusancin Allah subhanahu wataala ta hanyar mi ta hanyar kokari ay ijtahid fil qurbi min Allah bi ta'at kai kokarin neman kusancin Allah subhanahu wataala ta hanyar yi wa Allah mai girma da buwaya da'a abinda Allah ya ce kai kai abinda ya ce ka bari ka bari wannan shine zaman lafiyarka wallahi in ba kai ba za a zo a waye gari kana rayu ko baka rayu kaman ba aika ba shuru an kare ba a jin magana kama Allah kiyaye bawa ya bi gaskiya ya huta in ka bi gaskiya ka huta qala urwa ibn zubair urwa ibn zubair Allah kare ra gare shi yake cewa yace sa'altu abdullah ibn amr ibn al-as urwa tabi'i yake cewa ya tambayi abdullah ibn amr ibn al-as Allah kare ra gare shi yace akhbirni bi ashaddi shay'in sana'ahu al-mushrikuna bin nabiy sallallahu alaihi wasallam yace Allah bani labarin mafi tsanantuwan wani abin da mushrikai suka aikata wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar irin abin da suka yi suka wahaltar da shi suka gajiyar da shi suka muzanta mishi qala sai Abdullah ibn Amr yake cewa bainan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli fi hijr al-ka'ba yace yayin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana sallah a farfajiyar ka'aba iz aqbala sai ya huskanto uqba ibn abi mu'ayyid shi wannan uqba ibn abi mu'ayyid din nan sai huskanto yana zawa mi yayi fa wada'a thawbahu fi unuqihi sai ya dauki wani tsumma ko wani kyalle sai ya dora a saman wuyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya zama to abin da yake wuyan manzo Allah ne ya kama fa khalaqahu khanqan shadida ya shaƙe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shaƙewa mai tsanani abdullahi ibn amr ya ce babu wani abin da na gani wanda suka yi na muzantawa manzala sama da wannan kaga iya daga cikin usulubin su al-i'tida'ul jasadi a cutar da kai a gangan jikinka kamar da ake cewa jiki magayi ba ka ce sai kai ba to i mu gani yace hatta akhadha bi mankibihi فأقبل أبو بكر سي أبو بكر يتنكارو حتى أخذ بمنكبه يزوي كاما كافدو عقبة ابن أبي معيط ودفعه يتنقل أشتن عن النبي صلى الله عليه وسلم يتنقل أشتن كما يدمز الله قال سيتي أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله كوي ذاك كشي متن دنيا شيء أبنجي إن شاء الله ميله هي أشكونا to shine abdullahi yake cewa babu abin da ya gani wanda quraisha suka aikata wa manzon Allah sama da wannan sun muzanta mishi sun tsananta mishi ko babu irin abubuwa na na hantara waɗanda ba su mishi ba saboda dai wannan addinin da muke kai a yau shi yasa wajibi ne addinin musulunci wani abu ne da tilas a gare mu sannan banda wannan gudunmuwa game da abin da ya shafi addini kaga waɗannan abubuwan da aka duka miye gudunmuwa ne kowa ke badawa shi Abubakar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza wajibi ne kai ma a yau ka bada irin taka gudunmuwa ba haka dan ba kawai shikenan su isa da kawai kana zama da baka komi lam tatruk asaran baka da wani gurbi ko wani alama da kana nan da baka nan duka san makal wannan bai kamata ba ga mutum musulmi shine wani wallafa littafi yake cewa utruk asaran qabla ar-rahil kai kokari ka bar wa kanka wani aikin aikin kirki wanda zai wanzu har bayan ka bar duniya kaga abu na farko dole ka zama to mutumin kirki mai kokarin bin addini da karantarwar addini ba san zuciyarka ba malaci as'ilatul lil muraja'a استخدم كفار قريش أساليب كثيرة لصد النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الدعوة اذكرها بالإجمال kahurai ƙurayshawa sun yi amfani da salo daban-daban wajen kawar da mutane ko wajen hana manzan Allah game da wannan da'awa mali ya ce ka ambato waɗannan asalib inda suka yi suka bi su ya ce bil ijmal a taƙaice abu na biyu ce fi biƙa'i au fi baƙa'i fi baƙa'i abi talibin ala kufrihi wanzuwar abu talib akan kafircin shi wa adami islamihi da rashin musulunta ce hikmatun arada Allah wata hikima ce wadda Allah ya ga dama uzkurha me hikima a cikin haka اتهم كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم بعدة تهم سنتهم تشهد التهمومي ديوا اذكرها ما ليتك أمبتيس matashiya ta gaba alhijratul ula ila alhabasha yanzu makka ta yi zahi manzan da aka turo ma ga irin abubuwan da ake mashi ina ga kuma wani wanda ba shi ba in babu aula makka ta yi gudu mutane sun rasa yadda za su jira su saboda sun ce kawai za su bauta ma Allah mali ce lamma bada'at li'tida'atu lamma bada'at li'tida'at 'ala al-'ala al-mu'minina tashtaddu yawman fa yawman wa shahran fa shahra yace lokacin da ya zamanto ta'addancin da ake akan masu imani yana tsanantuwa kwana bayan kwana wata bayan wata abun kullun gaba yake babu baya wa tafaqamat fi awsa'i sanati al-khamisa kuma abun ya ma ƙara yaduwa ya ƙara tsananta tafaqama ya ƙara tsananta ai ishtadda ya tsanantu fi awsati sanatil khamisa a tsakiyar shekara ta biyar ga aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yanzu dole ai tunani ya kamata ai bai ba ku zauna kullum ana muzunta muku ana kashe ku ana kaza ana kaza bazala sai tunani da shi da sahabban shi wa akhadhu yufakkirun fi hilatin suka rika tunani akan dubarun da tunjihim min hadhal azabil alim wanda zai tsiratar da su daga wannan azaba mai radadi wanda mutanen garin Makka suke musu malik wa fi hadhihi zuruf a cikin wannan yanayi nazalat suratu zumari suratu zumar ta sabka wadda tushiru ila ittikhadi sabil hijra tana nuni akan daukan hanyar yin hijira sannan wa tu'linu bi anna ardallahi laysat bi dayiqatin tana nuni akan cewa fa kasar Allah ba kumci gare ta ba kasar Allah ta Allah tana da me ta da yalwa kenan bai kamata ku kumta ta kanku a wani waje guda ba Allah ce qul ya ibadillazina amanu قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة سيتي وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب Allah ka duba usulubi na lallashi wanda Ubangiji subhanahu wataala ya ba su a bangare daya mafuta a bangare daya ba su garantin cewa su ne na Allah a bangare daya kuma ba su garantin cewa Ubangiji yana kallon abin da ake musu kuma zai sakauta musu Allah ce kul annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka faɗi musu ya ibadil ladina amanu ya ya ibadil ladina ya ibadil ladina amanu taqu rabbakum ya ku bayina waɗanda suka yi imani ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangiji wannan tsoron Allah shine makurar abin da ake bukata ga mutum mai imani ka imani ka musulunta to a samu tsoron Allah a cikin ayyukanka ya zama to dukkan dokokin Allah kana kiyayewa Allah ce lillazina ahsanu kaga waɗanda suka kyautata fi hadhihi dunya a cikin wannan rayuwar ta duniya hasana suka kyautata suka yi aikin alheri to waɗannan mutanen su sani cewa ubangiji bai kyale su ba ga kuma mafitar da aka ba su wa ardullahi wasi'a ƙasar Allah tana da yalwa da haka ku buɗa kuma ku tayi wani wurin da za ku iya zuwa ku bauta wa Allah subhanahu wataala sannan muzantawa musgunawa barin ƙasar ku shi abu ne mai wahala kamar ango wani ango suna kasa bari wani ya kasa barin garinsu wani ya kasa barin ƙasarsu ga irin abubuwan da masalih ne da yawa amma ba zai iya bari ba to waɗannan abin da za su yi na juriya su bar gonakinsu su bar garakensu su bar kasuwancinsu su bar duk wanda suka sani su bar matansu ma kai su bar ɗiyansu su bar duk abin da suke da su kama hanya su sai wani wurin da ba su san kowa ba kowa bai san su ba abu ne mai wahala Allah ce innama yuwaffa sabiruna ku sani cewa Allah yana Allah yana cika ladan shi game da waɗanda suke masu haƙuri bi ghairi hisab Allah yana cika musu ladan su ba tare da wani lissafi ba kawai zuba musu ake babu wani adadin cewa in kai haƙuri game da wannan al'amarin ga lada kaza za a baka a babu wannan kawai lissahi ne buɗaɗɗe tsakaninka da kai da Allah subhanahu wataala an ce akai kaza akwai lada kaza ko kaza akwai lada kaza to shi wannan wani abu ne wanda ke babu wanda zai ambata maka ga ladan da zaka samu innama yuwaffa sabirun ajrahum bighairi hisab sun yi haƙuri sun jure kuma ubangiji subhanahu wataala ya musu garantin cewa sun samu da rahama Allah shi ke rayuwa ta albarka duk abin da ake gudu a kai shi a cikin rayuwa wannan in ne idan ku aka rasa shi kuma an rasa komi da kasuwar da za ka yi da aikin gwamnatin da za ka yi da wani kwadagon da za ka yi da duk abin da za ka kai ka kawo a kai shi in dai ka kaucewa baka samu rahamar Allah ba wallahi ka zo a asara in za mu yi kasuwa za mu yi aiki za mu yi duk wani kwadago da za mu yi ya zama to muna kokari ya za a yi mu samu aljanna ya za a yi mu dace da rahamar Allah saboda shi ne iya abin da ya kamata mutum mai imani tunanin za ka daga kwana da shi kana tashi da shi magana ka da kake yi akwai yardan Allah a cikinta aikin da kake yi akwai yardan Allah a cikin shi kai kawon da kake akwai yardan Allah a cikin shi ka rika kiyaye waɗannan dokoki wannan shine tsoron Allah shine Allah ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab hakuri wani abu ne wanda yana da wahalar hadiyewa amma duk wanda ya hade shi to wallahi zumuwa ce hade mallai ce wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad alima anna al-ashamata an-najashi malik al-habashati malikun adil manzo sallallahu alaihi wasallam ya san iya da labari wanda wanda kuma yake maka nuni akan sakafa iya da wayewa sallallahu alaihi wasallam kamar da ake cewa kakka zama kihin rahi kawai kai nan kawai ka sani can gehe baka sani ba can mi'a baka sani ba abin da ka sani amma manzo Allah kaga iya da sakafa iya da wayewa ta hanyar da mi ya san cewa akwai sarkin kasar Habasha mutum ne mai adalci shine wale cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam kad alima ya sani annal ashamata lalle ashama wannan shine sunan najashi na yanka sunan shi na yanka ashama shine sunan shi shi najashin suna ne na masarautar habasha duk wanda ya zo sunan shi wa najashi amma shi sunan shi na wannan lokacin ashama ya ce anna ashamata an najashi ya ce malikal habashati sarkin habasha malikun adil mazalla ya san sarki ne mai adalci ba a zalimci a wajen shi la yuzlamu indahu ahadun ba a zalimtar kowa a wajen shi fa amara almuslimina an yuhajiru ila alhabasha sai manzo Allah ya umurci masu imani musulmai su yi hijira su koma kasar habasha me yasa yace firaran bidinihim saboda su gudu dan zuwa su yi addinin su yake cewa min alamin saboda radadin da suke fama da shi a cikin garin makka takura musguna ta kowane lokaci wa hawalat quraishun an tudrikahum amma quraisha basu bar abu haka nan ba sun so lokacin da suka huta suka yi habashan nan an tudrikahum akan su riske su a hanya litaruddahum dan su maido su ila makkata amiru su garin makka a ci gaba da azabtar da su wa kharaju fi asarihim su quraisha wannan suka huta akan sawun shine asarihim akan sawun waɗannan sahabban da suka huta hatta wasalul bahara har sai da suka je gindin wannan ruwa wanda daga nan ne su sahabban manzala suka dauki wannan kwalo-kwalo suka tsallaka quraisha sai suka kai wannan wajen suka suka dawo malitu walakinnal muslimina kanu sai dai musulmai sun kasance kanu qad abharu sun riga sun hau wannan ruwan mutawajjihi na ilil habasha suna masu huskantar kasar habasha fa aqama almuslimuna fil habashati yace fi ahsani jiwari musulmai suka zamna a habasha a cikin mafi kyawun zama makwabtaka da najashi sun zamna zama a cikin aminci kuma sun bauta wa Allah subhanahu wataala kamar da magani a baya a cikin littafin sahihu sira malaje fa kanat asbabu hijratihim ila al-habashati katali me yasa waɗannan bayan Allah suka yi hijira suka tafi ƙasar Habasha musulmai abu na farko al-firaru bid-din sun gudu ne saboda addininsu a je a kare addini a bautawa Allah subhanahu wataala saboda shine manufan zaman ka a duniya Allah ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutun da aljani ba sai dan mi su dayanta ni da bauta wannan shine manufar da yasa ubangiji halicci kowa kuma dalilin haka Allah ya halicci duniyar ne ya halicci lahirar nan haka ba za ka ce ba kamar yadda za ka samu wasu suna ce an halicci duniyar lahira dan manzo Allah babu inda manzo Allah ya wannan bayanin kakaf in bayanin addini kawai ka tsalanda ne da sunan wannan ya addini babu wani dalili akan wannan Allah bai ce ba manzana sallallahu bai ce ba shi wajibi ne mutum mai imani wa taqifa inda amrihi wa nahyi inda aka umurce ka ka tsaya ana inda aka umurce ka ka tsaya ana abinda aka hane ka ka hanu ana ba zaman to kai ne zaka ce kaza yanzu gashi tarihi manzon Allah muke karantawa sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya tabbata wanzu waɗannan ayoyin da suka zo cikin suratul alaq kadai sun isa a nuna maka wane ne manzon Allah abu jahal ya tunkaro shi Allah sabkar da waɗannan ayoyin bayan an gwada mashi abin da an gwada mashi na wannan gada ta wuta ko ba a tsaya a nan ba aka ja kunne shi iya jan kunne in ka sake irin haka tabbas Allah subhanahu wataala zai azabtar da kai kuma azaba sai ta tarike shi saboda bai imani ba wancan lokacin duka me ake mashi jan kunne ne ake mashi la'alla ko ya musulunta ya komo Allah sabkar da waɗannan ayoyin duka dan a nuna wa su Abu Jahal cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kayan wasa bane ba kayan wasa bane ba malai ce kenan sababi na farko alfiraru biddin sababi na biyu nashru da'wati kharij makka yada da'awar addinin musulunci wajen garin makka kenan addini ya za a yi tsallaka garin makka duk da cewa hijira ce amma kuma kaga daga cikin abin da take dauke da shi akwai sakon kuma tabbas sakon ya isa saboda da aka tafi kasar habashar shi sarkin makka to kam musulunta yi ya musulunta ya zama daga cikin mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abu na uku malai ce albahsu nema an makanin aminin game da wani wuri wanda yake cike da amintuwa lil musulmi na game da abin da ya shaye musulmai kenan duk wanda aka takure shi a makka ga can wani wuri wanda yake cike da aminci shine kasar habasha kowa je bauta wa Allah ta malai ce audatul muhajirin ila al habashati wa sababuha komowan muhajirai wanda suka ta yi habashan nan sun dawo garin makka wa sababu ha sanan miye sababin dawowansu malace fi ramadana min nafsi sanati a ramadan a cikin dai wannan shekarar wata shekara kenan shekara ta biyar kenan a shekara ta biyar din nan kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila al-haram manzo Allah sallallahu alaihi wasallam harami na makka وفيه جمع كبير من قريش lokacin da ya zo farfajiyar ka'aba ga dandazo ko mutane da yawa na ƙureshawa duka ana zaune an yi gungu-gungu ana tattaunawa ya ce fihim sadatuhum wa kubara'uhum a cikinsu akwai jagororinsu sada shugabanni wa kubara'uhum da wanda suke manya a cikin ake ga cewa 'yan ajin tubarkalla ne a makka su ne manya 'yan gagan su ka zo ƙarshe wani mutane duka suna tare a gindin haramin ka'aba faƙama fi sai mazalla ya tsaya a cikinsu ka duba sallallahu alaihi wasallam yanda yake son alheri ga mutane bayan kiran da ya musu a can lokacin da Allah sabkar da wa'anzir ashe sakal aqrabin abun bai tsaya nan ba hallo bin su yake dare da rana kowane lokaci duk lokacin da ya samu wata dama sai ya kira su zuwa ga Allah subhanahu wataala faqama fi sai ya tsaya cikin su yake cewa faja'ahum ya musu bazata bi tilawati suratin najmi da karanta suratul najm wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufqi al a'la har yake karshen surar yake cewa ya musu ba zata da karanta musu sutun najm ya ce walam ya kun ula'ikal kuffar waɗannan kafiran ba su kasantu ba sami'u kalamallahi min qabl da abin sama-sama suke jin shi sai ga ƙur'anin mazalla yana karanta shi kuma gaba da gaba sallallahu alaihi wasallam a ce ga ƙur'ani manzan Allah yana karanta shi kaga abin daɗin ai ya yawa shi ƙur'anin shi ma zaman kanshi kuma manzan Allah salatu yake karanta shi to lokacin da manzan Allah ya sa su gaba ya karanta musu sutun najm tas li'annahum kanu mustamirrina ala ma tawasaw bihi ba sa tsaya saurare shi daga lokacin da aka dan fara saurare har aka rika zuwa ana kada mushi a kewayen gidan shi in yana sallar dare su je su jeru wani ya tahi wani ya tahi wani ya tahi wani ya tahi waɗannan kuma matsiyatan da ake ambata kinkima kinkima boyewa suke da dare in yana sallar da sallar kiyamu da suna sauraron shi su zo sun haɗu an ƙare mazalla ya ƙare sallah sai hanya ta haɗa su daga na kake yau kai daga na kake yau kai ma daga na kake yanzu wannan abin da in mutane suka san cewa mu ma muna zama mana saurari kashin mu ya bushe yanzu daga yau kar wanda ya ƙara zama to wannan shine tawasikin da suka yi Allah ya malaka ta anan mustamirrina alama tawasau bi abinda suka ma kansu wasici akai ba'dhum ba'dan shashan su akan shashi akan mi wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun suka ce daga yau la tasma'u li hadha alqur'an kar ku ma saurare shi iya gudunka iya iya iya tsiraka iya tsayawa akan addinin uwaye da kakanni kan ma ka saurara la tasma'u li hadha alquran suka ce walghaw fihi kai in ma an zo ana karantawan ku shiga wani lagaw wani wani warge ku rika wani wake wake ko ku rika wasu wani shasharatun ku dai saboda a hana ma mutane saurara walghaw fihi la'allakum taglibuna la'allakum kun ci nasara addinin uwa da kakanni yau falamma baghatahum lokacin da manzo ya musu bazata bitilawati hadhihi sura ta hanyar karanta musu wannan sura wa qara'a azanahum kalamullah kalamun ilahiyyun khallab ya ƙwanƙwasa dodon kunnensu kalamun ilahiyyun magana ta mahalicci khallabun ai jamilun magana mai daɗi ko magana mai kyau me kalma ta khallab suka ce shine abu kyakkyawa wanda kuma in ka saurare shi zai sa hankalinka cikin kurkuku bi ma'ana ta wata hanya yani abin zai burge ka karshen burgewa kamar a zo ai bayana ce ai wani ai an tafi da shi to wannan shine khallab suka ce wannan wannan kalmomin ko wannan sura ta kwankwasa kunnuwansu magana ta ubangiji magana take khallab wa kana arwa kalamin sami'u qatu wannan abin da suka yi sotun najimi ita ce mafi tsada ko mafi nagartuwan wata magana da suka ji ta a cikin rayuwarsu gaba ɗaya ƙur'ani wallahi ɗan uwa musulmi ba ƙaramin ƙima da daraja ba ubangiji wa wannan al'ummar bayan aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma aka saukar da wannan ƙur'anin tare da shi ƙur'ani ko duniya ce mai zaman kanta duniya ce mai zaman kanta babu wanda ya santa sai wanda yake cikinta duniya ce mai zaman kanta wallah mutum kar ya bari ya zamanto bakka da wani kaso a cikin alƙur'ani mai girma kakka yarda duk gumurzun da za a duniya kana da tsarin da za ka zo ko da minti biyar ne ka buɗe ƙur'ani auni ka karanta wata farfajiya ce ta daban ka jarraba ta ka gani kalamun ne wanda yake khalla yake cewa ba su taɓa jin wata magana ba mafi tsada mafi daɗi sama da abin da suka jin nan aka zama sha'irahu duk ya tafi da tunaninsu wa nasu suka mance ma kanu fihi dami ma suke yi bu sani ba yace fa ma min ahadin illa wa huwa yake cewa musghin ilaihi babu wani mutum ɗaya a cikin waɗannan mutanen dukansu face musghin ilaihi ya karkata kunnen shi yana sauraron annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratul najm la yakhduru bi balihi shay'un siwahu babu wani tunani da yake zango cikin kwakwalwar wannan mutumin in ba wannan abin da yake saurara na ƙur'ani ba ya ce hatta iza tala har sai inda manzo Allah ya kai ya karanta fi khawatima hadhihi sura wajen ƙarshen wannan sura ya ce qawari atatiru lahal qulub wasu ababen da suke ƙwanƙwasa zuciya wanda zai sa zuciya ta ji kamar ta tashi manzo Allah ya karanta musu wannan sura har ƙarshen ta yake cewa summa qara'a fasjudu lillahi wa'budu ku yi sujada ga Allah sannan kuma ku yi bauta ga Allah subhanahu wataala ka duba yawan da wannan sura take da kusan faji biyu da wannan abu ne amma duka sai da suka tsaya suka saurare ta sab manzo Allah yana karanta fasjudu lillahi wa'budu thumma sajada manzo Allah yayi sujada da yayi sujada suma lam yatamalak ahadun nafsahu hatta kharra sajida babu ɗaya daga cikin su wanda ya iya mallakar ran shi kawai bai san ba lokacin lokacin da shi ma ya sujada irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine alqur'ani baratana su ana karanta suna jin abin da ake faɗa suna ji malice wa fil haqiqati kanat rawatul haqqi yace kai a haƙiƙani fa kawai laki kayatarwa ne na gaskiya rawatul haqq kayatarwa na gaskiya shine abin da qad sada'atil inada shine yayi rugurugu da taurin kansu da gardama da suke da fi nufusil mustakbirina wal mustahzi'in a cikin zukatan waɗannan mutanen masu girman kai masu izgili gaskiya ce ta samu zuciya ta buga ba san lokacin da kowa ya su da a cikin su ba famata malaku ba su iya mallakan kansu ba an ya khirru lillahi sajidina game da kowa ya zube yayi sujada ga Allah subhanahu wataala to bayan wannan malaki ta wasu fi aidihim lamma ahassu anna jalala kalam Allah lawwa zimamahum wa suqita fi aidihim ya fadi a hannunsu lamma ahassu lokacin da suka tabbatar da cewa ihsas kenan suka ji suka tabbatar da cewa anna jalala kalam Allah cewa girmar maganar Allah lawwa zimamahum ita ce abinda ta juya akalansu daga iyayya sai ga su kowa kwaɗaya sujada fartakabu aina makanu suka hau ko kuma suka aikata haƙiƙanin abinda kanu yabdhuluna qusara juhdihim abinda suke baza irin makuran kokarin su gabaki daya fi mahawihi wajen goge shi shine qur'ani ko wajen goge shi yin da'a ga manzo Allah ko to wannan abin da suka ji na maganar Allah wannan ya kai su akan sun goge wannan wannan abin da suke na batanci ga baki daya dole kawai sai ga waɗannan mutane sun yi sujada yace qusara juhdihim fi mahawihi wa ifna'ihi wajen ya za'i su goge da'awa wa ifna'ihi ya za'i su kare da da'awar su kare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki daya amma wannan abin da suke kai na taurin kai Qur'ani da aka karanta musu ba ma imanin suka yi ba sai ga sanar sun yi sujada ga Allah subhanahu wataala malai ce wa balaga hadal khabar to shine zai koma kan unwanin da yi yace wannan labarin sai ya kai ila muhajiri alhabasha wanda suka yi hijira suka koma kasar habasha yace walakin fi suratin takhtalifu sai dai ya isan musu a wani yanayin da ya sha bamban tamaman kwata-kwata an suratihil haƙiƙiya a kan yanayin labarin da ya faru da gaske su labari iske su cewa balagahum anna quraishan aslamat kawai labari ya same su ce ai quraishawa gaba ɗaya su sun musulunta faraja'u ila makka sai wanda suka yi hijira habasha sai suka komo garin makka malace fi shawwal a cikin watan shawwal fi sanati nafsiha a dai wannan shekara ta biyar falamma kanu duna makkata sa'atan sai ga su dab da garin makka bai wuce sa'a guda ba min nahari na wuni arafu suka gane jaliyat al'amri bayyanan al'amarin a haƙiƙan shi raja aminuhum man raja ilil habasha sai labari same su a a ƙuraisha ba su musulunta ba kawai ƙur'ani aka karanta musu suka kasa mallakan zuciyarsu sai suka yi sujada daga baya kuma suka tashi suka karɓa kansu waɗa da haka ba musulunta suka yi ba yanzu mi suka yi waɗannan da suka komo daga habasha suka gane haka raja'a minhum man raja'a ila habasha wasu suka koma wasu suka shigo garin makka sai ce walam yadkhul fi makkata yake min sa'irihim ahadun yake illa mustakhfiyan babu wani wanda ya shigo garin makka a cikin da suka komo nan face ya shigo garin makka ne a boye ko kuma au fi jiwari rajulin min quraish ko kuma a dalilin makwabtaka da daukan yauni da kulawa ta wani bakuraish ya ce wani yana karkashin kulawa ta amma banda wannan babu wanda shigo maka a cikin su wanda ya shigo ko ya shigo a boye ko kuma ya shigo karkashin damar da wani bakuraish ya bashi yanzu makka ta rikici waɗanda ake ga cewa manyan nema gaba ɗaya babu wanda bai sujada ba sai ga cewa kai wannan abubuwan sai an ƙara kama jiki akan kama jikin da aka yi na baya to shi malam ne ce sun mashtadda alaihim sai al'amarin ya ƙara tsanantuwa wa alal muslimina akan musulmai albala'u wal azabu min quraish bala'i daban-daban azaba daban-daban da qurayshawa yake cewa wasatan bihim a wasaqat bihim ashairuhum wanda suka zamanto tsani wajen azabtar da mutanen famin su zawa aka aka zauna kace to ko duk wanda suka ce sun imanin nan ai iyan wani ne kannun wani ne ɗan gidan wani ne to kowa ya je tara fami shi wanda kuka ya musulunta a cikin ku ku ku maganin shi a matsayin ku na me na famin shi to shi ne aka biyo ta wannan hanyar ta kowa ta hanyar abin da ya famin shi yace faqad kana sa'bun ala quraish ma balagaha annan najashi saboda yayi yayi yauni akan quraishawa labarin da ya same su cewa min husni min husnil jiwar cewa waɗannan mutane sun samu kyakkyawan zamantakewa a bangaren da shayin najashi sannan walam yara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam buddan manzon sallallahu alaihi wasallam bai ga wata mafita ba min an yushira ala ashabihi bil hijra sama da ya nuna wa sahabban shi cewa su yi su yi hijira ilal habashati marratan ukhra su sake komawa habasha wani karo na daban shine titir inda malai anan audatul muhajirina ilal habasha bayan an komo yanzu azaba ta tsanantu ta lullunku me za a yi sai aka sake kuma komawa yan uwa wannan duka yana mana nuni akan cewa ga yadda addinin nan ya fara ga irin gumurzun da aka sha ga irin wahalan da aka sha haka wajibinmu ne mu tsaya kai da fata duk abin da kasancewa addini ne to karkai wasa a kan shi ubangiji subhanahu wataala ba mu ikon jajircewa allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah